أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم gidan malami shi ne in suka keɓe shi gaba za su mai dashi in suka mai in suka yi keɓe shi da sai su wanda ya kwantar da wani sai da sai su mai dashi cikin kata ko a dukkan su suke da yake so dukkan su na da yake so وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانا كبرك مرسادوا وأن مسلاتي ميتار البركة مركزنا مجيما دنتي قبدا كراتمنا هو مجلس منا القرآن wannan shine majalisi na 23 muna 12 ga watan sha'ban hijira da garin maka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 11 ga watan ga watan biyu a kalanda bature 2025 idan ba manta muna cikin tafsirin suratul qaf inda ubangiji yake labarta mana kissoshi ko labari na al'ummu wanda suka karyatar da manzanni sakamakon karyatarwa fa haƙƙa wa'id wa'idi na ubangiji ya tabbata akan wannan al'umma mun yi bayani akan annabi na harko wanda ubangiji ya labarta mana ko ya ambata mana zawwa annabi na kusan ƙarshe shine annabi lut da shi da mutanen shi sannan annabi shu'aibu kamar yadda ubangiji yake bayyana mana kazzabat qablahum qawmu nuhin wa ashabur rasi wa samud wa adun wa adun wa fir'aun wa ikhwanu lut wa ashabu aikati wa qawmu tubba kidan mun yi bayani akan fir'auna muna bayani akan mutanen annabi lut sannan zamu yi bayani akan mutanen annabi shu'aibu sannan mutanen tubba kamar yadda ubangiji ya bayyana mana kullum kazzabar rusula fa haqqa wa'ida kamar yadda muka saba kamun mu shiga cikin karatu inda kwai tambaya ɗaya ko biyu ba amsa sai mu huce insha Allah in babu ba sai mu shiga cikin karatun sati da ya gabata muna bayani akan mutanen annabi lokacin yadda ubangiji ya aiko wa'annan manzanni suka biyo ta kan annabi ibrahim suka bai wa annabi ibrahim labarin abin da ya kawo su suka biyo ta wurin shi suka yi wa matashi albishir da abin da ubangijinta yake nema da ita ko albishir inda ya haranta mata rai ubangiji yake ce mana dalilin haka fasakkat wajha wa qalat ajuzun aqiba shine karshe dai ubangiji yake labarta mana yake ce mana falamma dhahaba an ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut inna ibrahim la halimun awwahum munib lokacin da ubangiji ya labarta ko wannan manzannin suka baiwa annabi ibrahim labarin sun taho zuwa ga mutanen annabi lota kuma ya sani shi ma da kanshi yana kai rangadi zuwa ga mutanen annabi lota yana musu galgadi akan abin da suke halayyar da suke kanta su yi kokari su bari su dawo kan turba ta addinin musulunci su dawo kan siratul mustaqim su dawo kan umarni da ubangiji ya musu su hana akan abin da aka hane su akan shi ashe dai ba su ji ba shine lokacin da suka bashi labari su inna ursilna ila qaumi lut lalle mu a aiko mu zuwa ga mutanen lut a lokacin nan ya san me ya sanya menene suka zo su yi da mutanen annabi lut sun zo ne su halakar da mutanen annabi lut sakamakon aikin da suke aikatawa shine nan ubangiji yake ba mu labari lokacin da firgicin da annabi ibrahim ya shiga wani firgici ne ya shiga ai ya kawo musu abinci la tasilu ilaihi nakira la tasilu ilaihi ilaihi aydiyahum nakirahum lokacin da ya gani ba sa cin wannan abincin sai ya tsantsama sai yake tunanin an ya ko innan mutanen ba da mugun abu suka zo ba shine nan a lokacin nan sai yayi inkari an ya ko mutane ne an ya ko ba da wani mugun ne suka zo ba kuma ga abin da suka bashi labari na zissu hallakar da mutanen annabi ludu a lokacin nan lokacin da firgici ya zo mai kuma aka mai albishir lalle zai samu da yujadilu na fi qaumi lut sai ga annabi ibrahim yana jayayya da mu akan mutanen annabi lut ya za a yi kutai ku hallaka su dalilin me za ku hallaka su ku daga musu kawa mana yace yana jayayya da mu akan mutanen annabi lut saboda ai ya hadi musu inna muhliku ahli ahli ahli hadhihi alqarya inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahlaha kanu zalimin abinda ai mutanen annabi mutanen nan bakin nan da suka zo annabi ibrahim ai ce me suka yi za mu hallakar da mutanen annabi lut saboda mutanen annabi lut sun kasance azzalimai shine nan ubangiji yake cewa yujadiluna fi qaumi lut kaga annabi ibrahim nan yana jayayya da mu akan mutanen annabi lut sai yake ce musu wai shin za ku halakar da mutane da kai asar wanda suka zo wanda annabi ibrahim yake cewa atuhlikuna qaryatan minha 300 mu'minin shin za ku halakar da alƙaryar da a cikin ta da kai mu'mini 300 suka ce a'a sai suke annabi ibrahim yake cewa za ku hallakar da alƙaryar da kwai a cikinta mutane 200 suka ce a'a yake cewa a ra'aitukum in kana fiha rajulun muslimun wahidun atuhlikunaha yace to shin goga ne muni inda a ce da kwai a cikin alƙaryar nan da kwai musulmi guda ɗaya shin za ku hallakar da ita suka ce a'a to a lokacin nan ne annabi ibrahim yake cewa inna fiha lutan ai a cikin wannan alƙarya fa da kai annabi lut annabi lut dan uwa ne ko da yake ga annabi ibrahim shi ne yake cewa shin za ku halakar da adadin mutane kaza mummune a a shin za ku halakar da kaza a a shin za ku halakar da musulmi daya ba ma mummuni ba saboda da kai bambanci tsayankanin musulmi da mummuni musulmi shine wanda ya karbi la ilaha illallah da zaran ka karbe ta to a yanzu musulmi kake amma dai me zai tabbatar da kai ka kasance mummuni shine aiki ka yi shi a ƙasa idan ka aikata to a wannan halin kake komawa mummuni kamar yadda ubangiji yake bayyana mana qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna lokacin da mutanen karkara balara wannan larabawan karkara suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce to mu mun yi imani wa ubangiji ya saukar da alqur'ani yake ce a'a ku ce kun musulunta har yanzu ne ba ku yi imani ba saboda imanin nan yana samuwa ne lokacin da bawa yake aikatar da ko yake aiwatar da abin da aka umurce shi yake hannuwa da hannun da aka yi ne shine nan annabi ibrahim yake ce musu shin za ku hallakar da alƙaryar da akwai musulmi guda ɗaya a cikinta suka ce a'a ba za mu hallakar da alƙaryar da adda akwai musulmi ɗaya a cikinta ba shine annabi ibrahim yake bayyana musu a cikin suratul ankabut yake cewa inna fiha luqa ku sani fa a cikin wannan alƙaryar da akwai luqa shine annabin da ubangiji ya aiko zuwa ga wannan al'umma suka ce me nahnu a'lamu biman fiha lan najiyannahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin ai mu mun yi ga sanin wane ne a cikin wannan alƙarya ubangijin mu ya riga ya ba mu labari kuma mun gano abin da kai baka gani ba mun san abin da baka sani ba mun sani a cikin wannan alƙaryar da kai annabi amma dai lamanin da ubangiji yayi lanunajjiyannahu tabbas za mu tseratar da annabi lot wa ahlahu da iyalan shi sai illam ra'atahu kanat min al-ghabirin sai dai matar shi matan nan tashi ta ki imani da shi ta ki ta saddaka ta ki ta bi hukunci na ubangiji a lokacin nan ne annabi ibrahim sai yayi shiru zuciyar shi yayi ta nutsu shine dan ubangiji ya kawo mana yujadiluna fi qaumi lut yana jayayya da mu akan mutanen annabi lut kai ka ce annabi ibrahim ya yi mu sanin abin da ake yi a wannan ƙasar ya yi musanin mutanen da suke rayuwa a cikin wannan ƙasar mu da ma ubangiji ya riga ya ba mu labarin duk abin da zai wakana ga yanda za a yi kuma ga lokacin da za a halakar da su ga suwa wanda za a lokacin ga suwa da suwa wasu ne za a halakar da su shine nan ubangiji yake bayyana mana yake faɗi mana wata siffa wata siffa wadda Ibrahim ya siffanta da ita la halimun awwahum muniba tabbas Ibrahim mai hakuri ne kuma mai neman komawa ne zuwa ga ubangijin shi duk lokacin da Ibrahim yake duk lokacin da Ibrahim ko a duk halin da Ibrahim ya samu kanshi yana mai kokarin komawa zuwa ga Ubangijin shi shine nan Ubangiji ya ambata shi da siffofi guda uku halimun awwahum munibun wannan kuma yabo ne na Ubangiji game da badadin shi Annabi Ibrahim alaihi assalam shine nan wa'annan manzannin suke cewa Annabi Ibrahim ya Ibrahim wa'rid an hada ya kai Ibrahim ka kawar da kanka akan mas'alan mutanen Annabi Lut saboda sun yi abin da sun cancanci ubangijinsu ya hallakar da su shi ne innahu qad jaa amru rabbik tabbas ya kai ibrahim al'amarin ubangiji ba ya riga ya zo wannan mutane an yi an yi da su su yi imani ba su yi imani ba shi kuma tsarin a tsarin ubangiji duk lokacin da ya aiko masu azabtar da wannan ƙasa ko kuma ya aiko da azaba shi to baya mayar da ita illa mutane guda ɗaya ko al'umma guda ɗaya falaula kana ta qaryatun amanat fa fa'aha imanuha illa qawmu yunusa lamma amanu kashafna anhum azab al-khizy fil hayati ad-dunya wa mata'nahum ila hin ubangiji bai taba aiko da wata azaba ba ya daga wa inna al'umma qawa in ba mutanen annabi yunus ba su ne lokacin da ubangiji ya kawo azabar shi kai tsaye suka yi imani imaninsu ya amfanar da su saboda ubangiji ya yi kowa sanin abin da yake zuciyar shi ubangiji da ya leƙa ya ga imanin imanin gaskiya ne wa'annan mutanen ba za su dawo ba akan abin da suke aiwatarwa a da ba ubangiji sai ya karbi tubarsu ya karbi imaninsu ya mayar da azabar shi wannan mutane annabi yunus su kadai ubangiji ya yi wa wannan gatan shi ne nan mutanen da ko mala'ikun da aka turo zuwa ga annabi ibrahim suke tabbatarwa annabi ibrahim kada ja a amurin rabbik tabbas umarnin ubangijinka ya zo al'amari na ubangijinka ya riga ya an zartar da shi wa innahum atihim azabun ghairu mardud tabbas azaba wadda ba za ta dawo ba ba za a mayar da ita ba tabbas sai ta tabbata ga wa'annan mutane kaga ba sha in ya akai kurum wannan azabar sai ta cin musu wannan shi ne abinda yawa kada tsakankanin annabi ibrahim da wa'annan mutane ko wannan wannan mala'iku wanda ubangiji ya aiko su suka yi iskal wurin annabi ibrahim suka ba shi albishar kuma suka hudi mai lalle za su tsaye su hallakar da mutanen annabi lutu alaihi salam shi ne ubangiji a cikin hud in yake ba mu labari ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيبا lokacin da wannan mala'iku manzanninmu suka zo wurin annabu lota a lokacin nan annabu lota sai shiga cikin kumci yarsa yaya zayi wa kwana haga yau mun asib yake cewa yau rana ce wadda take ta musiba rana ce ta bala'i ba musamman ba yaya za mu mutar da kawunanmu ba shi ne da kwai ibn a wannan katada ya ambata mana labari yake cewa annabi lot ya kasance a wajen gari a cikin wata gonar shi wannan mala'iku suka zo gunshi da suka zo shi kanshi bai taba ganin wa'ansu mutane ba wanda suke da kyawun huska suke da suke wani kamshi wanda bai taba jin shi ba kamar wannan mutanen yace lokacin da mutanen nan suka zo ya suka ce wa annabi lot shin za mu samu wani masabki akan hanya muke shin za mu samu ka samu damar ka sarke mu ya ce ba matsala dama kuma halin annabi lutu ya kasance yana sarke baki amma dai ya san abin da yake kaiwa yake dawowa idan ya sarke baki shi ne da ya zo yake cewa kala haza yawon asin tunda sun nemi alhurma a sabke su yake cewa yau yini ne wanda yake bala'in shi mai tsanani yini ne na musiba ba musamman abin da zai kai zai kawo ba shine a cikin labarin da katada yake kawowa yake cewa lokacin da ya huto da su yana kan hanya ta zuwa gida kurum sai ya dan tsaya da ya tsaya sai ya juyo yake ce musu wallahi tallahi ya ku baki na a cikin garinmu da kai wa'ansu mutane wanda bin taba ganin mafi sharrin mutane ba mafi munin mutane ba a saman doron ƙasa kamar wannan mutane ba su amsa mai ba su ce mai komi ba ya faɗi musu dai uzurin da inda za su karɓe shi da ba zai karɓi bakuncinsa ba sai suka yi gaba da suka yi gaba ya sake tsayawa ya sake maimaita musu wallahi bin taba ganin ba wa'ansu mafi sharrin mutane a saman doron ƙasa ba ya ce kamar mutanen garinmu ba su fi ce mai komi ba sai da aka maimaita haka hasso hudu ya ce a lokacin nan suka kata da yake cewa wa kanu amaru Allah yuhlikum hatta yashhadu alaihim nabiyyuhum bidalika yace shi da ma ubangiji ya umarci wa'annan manzanni kadda su hallakar da mutanen da suka zo su hallakar da su har sai annabinsu ya musu shaida shaida har guda hudu a wata riwaya da kai imamu sadi ya kawo yake cewa lokacin da mala'iku suka fito daga wurin annabi ibrahim su muskanci su zuwa ga alƙaryar sadum nan garin da shi annabi lutsa yake rayuwa garin da aka aiko shi zuwa ga mutanensu yake cewa lokacin da suka zo lokacin tsakiyar rana ne da suka zo sai suka haɗu da iya annabi lutsa ta huta ta shayar da dabbobi da suka tambaye ta suke cewa yake wannan mata shin an samu masauki a cikin garinku sai take ce musu to ku tsaya abinku zan ta yi in waɗiwa babana inda halin a sabke ku a sabke ku lokacin da wannan yarinyar ta tahi ta wuke waɗiwa baban take cewa na haɗu da wa'ansu mutane wannan mutanen suna buƙatar su samu masauki a wurinka amma dai ban taɓa ganin wa'ansu mutane ba wanda suke da kyansu ba suke da ƙamshi irin nasu ba ta haka in yayu a zo a sabke su a kiraye su su zo ka sabke su a lokacin nan baban nata yake cewa shi annabi lot yake cewa ba matsala ya taho aka taho da su gida suka taho amma dai a silale ta yadda ba wanda ya ga shigowar su gidan shi dama a bayan gari suka haɗu da su shi ne lokacin da suka shigo gidan matar annabi lot ta ga waɗannan mutanen kai tsaye ita kuma ta kama hanya ta huta tana huta ta samu wani wuri ta daga tuhahin ta take daga ma mutane akan lalle da kai albashir ku zo mijina ya yi baki wannan bakin ban taba ganin mutane ba kwatankwacin su ba shi ne ubangiji yake bayyana mana wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at kai tsaye wannan matar ta annabi lodo da ta bada labarin waɗannan mutanen baki na annabi lodo sai ga mutane nan suna tururuwa suna gaggawa gun su zo gidan annabi lota su amshi wannan mutanen shi ne ubangiji yake ba mu labari a cancan dama wa'annan mutanen kanu ya amalu na sayi'ar sun kasance suna aiwatar da ɓannarsu suna sheƙe ayarsu yadda suka ga dama kina wannan ba shi bane ba don haru ba dama sun kasance suna aiwatar da abin da suka ga dama wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'a kai tsaye me yake faɗi musu qala haula ibanati hunna atharu lakum yace ya ku jama'a ya ku mutanen gari ga iyana nan wannan diyan nawa su ne mafi tsarki a gare ku ku aure su mana ku biya bukatun ku da su kada ku kai wa mazaje shi ne can a cikin shu'ara ai mun karanta wancan satin atatuna zukrana min alalamin wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun adun shin wai za ku ringa zokewa mazaje daga cikin abinda ubangiji ya halitta ga mata nan ubangiji ya halitta wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum ku bar abinda ubangiji ya halitta muku ya halitta muku su ya halitta muku su dan ku mora yace bal antum qawmun adun ku dai yan ta'adda ne dai in wuce gona da iri ne a cikin al'amari na shari'a ta ubangiji mi suka ce mai ƙalu a walannan haka anil alami ya ce ya kai ruɗu dama ba mun haɗi maka muka ce kakka ƙara kawo baƙi ba to don me yasa ka kawo su tun da ka kawo su ka ba mu damar mami abin da muke so kaga wannan rushin kumiya ta kai rushin kumiya annabin allah shi ne ke cewa haula ibanati hunna qahar lakum a can cikin hijira yake ce qala haula ibanati in kuntum fa'ilin la amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun cewa ga iyana nan to yanzu dai yake yi kiyasi annabi lut yana da diyan da dukkan alƙaryar nan za ta aura eh manzo ne kasancewa shi ko manzo shi kuma annabi duk inda yake baban kowa ne matan shi ma uwayen kowa ne kamar yadda ubangiji yake bayyana wa a cikin ahzabi kam annabin mu annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum to matan manzon Allah ma sun koma iyayen mu ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine nan ubangiji yake eh shi annabi lot aka umarce shi ya ringa bai ya hudi musu haula'i banati ga matan gari nan dukkan su iyana ne ku zo aura muku annabi yana da wata hususiya yana iya aurawa ya aurar da diyan wani ko da babanta bai amince ba kuma ya aura ko da ba wal- ko da ba alwali yana iya aura kuma ya aurar wa da wani wannan shi ne khalisatan laka min dunil mu'minin annabi kadai yake da wannan intan ba wani wanda zai ce a yanzu kurum ya ga diyan wani ya ce ke daga yau kin koma kin koma matata in ya ga dama ya bata saraki in ya ga dama zuwa wani lokaci in ya ya bata sarakinta irin yanda shehunan mu suke yi sai a ce yau wacce ta koma tawa to kaga wannan shine ainihin zina haramun ne qat'an duk abin da zai wakana tsankanin ku to wannan zina sunan shi kuma kana da laifi a gun ubangijinka amma dai manzan Allah shi yake da haka shi sanya da yawa za ka samu hatta da a cikin a cikin diwanin a cikin wannan diwanin wannan na kaulaha yana bayyanawa yake cewa duk abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake da su ma suna da kwatan kwatan shi mata tara manzan Allah ya aura su ma nawa suke yi yana da masallacin shi su ma su mi suke yi irin nashi duk abin da manzan Allah yake da adadin ɗiyan sunayen da yake sawa ɗiyan shi su masu suke sawa amma wannan khadiman da ko waziran da gare shi abubakar da umar da aliyu da usman su masu su ma gare su suna da halibobi guda hudu ka gani ko shi kuma an tsaida mu kowa yana da matakin shi kowa da kwai inda aka tsayar da shi na manta baitin da yake kawo yake cewa in na tuno shi insha Allah zan zan zan wannan yin shi wanda takatis irin abin da gare shi su ba shi gare su kuma nan ba wai kage bane ba gashi nan a rubuce su suka rubuta kayan su kaga ko wannan kalubale ne ba karami ba kalubale ne ba karami ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin abin da aka saukar mai na alqur'ani wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastahiya khalisatan laka min dunil mu'minin in wata mata ta zo ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na baka kai na ka aure ni in manzo Allah ya ga dama ina iya cewa na aure ki ba wai ne babanta ya zo ya mata alwali ba shi kuma ka'ida ta shari'a gamu gamu bai yiwuwa wani ya aurar da wata ko wani ko mace ta aurar da diyarta ko kuma wani wanda ba dalili ba ba CDD ba sa dada ya ce ya aurar da diyarwa ne ko kuma wani ya ce a diyarwa na na aure ta tilas sai da alwalinta alwali kuma yana harawa daga uba kaka kane wa da ko da kamun kane asaba su ne suke iya ma mace alwali to in dai babu su baya yiwuwa mace a aurar da ita sai dai idan ya kasance inda take zamnan ba wani wanda zai shiga mata gaba duk inda take misalin ta zo ƙasa ta musulmai ta musulunta ba wani wanda zai iya kasance mata alwali to wannan kuma sarki shine mafi cancanta a kasance mata alwali ko sarki ko kuma wakilin sarki wurin shari'a shine alfani shi yana iya aurar da ita ga wanda take so amma dai ba wanda zai iya aurar da iya face alwalinta shi ne kaga wannan kaga khalisatan laka min dunil mu'min aka ce kai dai aka ba wannan exception ne kai dai kake da wannan damar manzo Allah koma bayan sauran mu'minai Allah sa imanin ka ya kai imanin Abubakar duk abin da zaka yi wallahi zunubi za dora maka in dai zaka ce ka koyi wayoyin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin abin da yake da khususiyya a kan shi kuma wannan yana iya hudda ka daga addinin musulunci shine nan ubangiji yake bayyana mana a haula'i a wannan annabi lot yake bayyana musu haula'i banati hunna athharu lakum ga iyanan su suka yi kasancewa mafi tsarki a gare ku fattaqullaha wala tukhzuni fi dayfi ku dauki wannan nasihar da nake muku sai ku nemi mata ku ji tsoron Allah akan abin da nake hadi muku ku bar aika aikar da kuke aikatawa na daga bin maza in kuntum mu'minin in dai kun kasance ku mu'minai ne afwan fattaqullaha wala tufsidu fi dayk alaysa minkum rajulun rashid shin a cikin ku ba za a samu wani mutum mai alkhairi wanda zai dauki nasihar da nake yi mai wannan bayanan da nake yi a fahimce ni baki ne gare ni ku hudda annama nan kuma yi wannan bakin nawa sai suka ce laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin ya kai lutu ka tsaya ka saurare mu kai ka sani mun sani kowa ya sani ba mu bukatan mata ba ruwanmu da su wa inna ka lata'alamu ma nurid kuma tabbas kai ka san me muke so ba wani kawaici kaga wannan shi yake nuna maka dagawa ta kai dagawa annabin ba a dauke shi akan komai ba to idan ka rena dan aikin ubangiji to ina ga ubangiji shi kuma ubangiji ya ba mu lamani man yuti ar-rasul faqad ata Allah duk wanda yayi wa manzon da aka aiko mai biyayya to tabbas kamar yayi wa ubangijin shi biyayya ne idan ku ka saba wa manzo to tabbas kamar ka saba wa ubangijin kai shine suka bayyana mai wa innaka la ta'lamu ma nurid ka san mu muke so ka ba mu dama mu yi abin da muke so mu huce lissafin shine anan annabi lut yake cewa law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid yace wallahi tallahi da ina da wani ƙarfi wanda zan hana ku ku zo akan wannan bakin nawa ku zo wannan bakin nawa yace wallahi tallahi sai dai yace aw awi ila rukunin shadid ko kuma a ce ina da wata kabila wadda za ta bani kariya akan ku yace wallahi sai na kawo ta ta bani kariya shi sanya daga alkama wannan hadisin wannan amru bin alkama daga abi salma daga abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana rahmatullahi ala lut Allah ya jikan annabi lut yake cewa law laqad kana ya'wi ila rukunin shadidin tabbas yana da wata gimshiki yana da wata kungiya ko yana da wata kabila wadda ta yi kowa shine ubangijin shi ai kaga maganar da yake law anna li bikum quwwatan da ina da karhin da zan kame ku daga wannan bakin nawa ko kuma ina da wata kabila wadda zata bani gudunmuwa ta zo ta tsaya ta kore ku akan wannan bakin nawa yace wallahi da sai nayi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah shi ka annabi lodo ya manta ashe yana da wani gibshiki wanda yahi karhin da gare shi yahi dangantakar shi shi sun ya adin rayuwa idan ka kama ubangiji to wallahi tallahi kasha danginka ƙarhinka matsayinka mukaminka wallahi mu ubangiji in bai ga dawo ba ƙarya kake ka samu abin da kake hawa ƙarya ce ka cimma burinka shine nan ubangiji yake bayyanawa ga abin da annabi lutu ya faɗi kuma ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce annabi lutu yana da wani gimshiki wanda yake mai ƙarhin tsiya shine ubangijin shi subhanahu wata'ala yake cewa to daga wannan lokacin fa ma ba'atha Allahu ba'dahu min nabiyyin illa fi tharwati tabbatin min qaumihi yake sa daga wannan rana ubangiji bai sake aiko wani annabi ba face a cikin dangin shi daga wannan rana ai kun ga an can baya mun yi bayani annabi lutu dan uwa ne da ne ga annabi ibrahim gidansa annabi ibrahim ya tashi dalilin imanin da imani da annabi ibrahim sanin gaskiya ubangijin shi aiko shi a matsayin annabi aka aika shi zuwa ga sadum mutanen lut mutanen da suke aiwatar da luwadi aka aika su mutanen da suke aiwatar da luwaɗi tan shi ne bin maza ko mata su bi mata aka aika su ya musu nasiya su yi imani da Allah ta tsora Allah su wasu aika aikar da suke shi kuma ba ɗan gida ba ne ba ba amana na gudu wa ƙala in ne mu shi ne annabi lotsa ya yi imani da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ne daga wannan lokacin ubangiji bai sake aiko wani annabi ba face cikin al'ummar shi to shi ne nan a lokacin nan ubangiji ya ba mu labari قالوا يا لوط إن رسل ربك يتي يا كي لوط للمو منزنيني دوغن أبنجيجنك لن يصلوا إليك تبس وإن متانا بزاس تقزوا زوا غريك با كأن البشر قدابي أكي وأنبلو إن رسل ربك لن يصلوا إليك موها منزنيني نأبنجيجنك ها أبدا إن أكتي مكا لن lan tufidul abadiyya in aka ce maka lan har abada wannan abun ba zai wakana ba lan yasilu ilayka har abada wa'annan mutanen ba za su cin maka ba ba za su kai kansu ba za su kawo zuwa gare ka ba yake cewa fa asir bi ahlika bi qad'in min al-layl yace tabbas abinda muke so da kai ya kai annabi shine ka dauki iyallanka ka huta a wani bangare na daga dare shine ɗayan ukun dare na ƙarshe kenan idan ka kasa dare kashi uku to kashi na ukun na ƙarshe kenan ka ɗauka lokacin a lokacin sahur a lokacin nan ka ɗauki ɗiyallanka ka huta da su shine wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak yace za mu a wannan lokacin a lokacin da zan mu hallakar da wannan al'ummar taka ce yace to kuma in kuka ji wani abu kan wanda ya juyo yace illa imra'atak yace matarka kuma sai ta juya yace innahu musibuha ma asabahum tabbas abin da ya sami mutananka za ya same ta inna maw'idahum subh alƙawalin da aka yi musu na halakar da su shine lokacin asuba alaysa subhu bi qarib ai asuba eh ai asuba ai kamar an an kai lokacin asuba an kai lokacin safar ai kaga asuba kwata ka shine nan da kwai magana wadda malamai tafsiri suka kawo kamar ibn kathir ya kawo ta yake cewa mutanen annabi lot lokacin da suka zo suka tsaya a kofar annabi lot annabi lot yana cikin gida su suna su waje tunda da a cikin yake da a wajen yake suna iyawa su tumbuke shi su wannan shi ya dafe kofa su kuma su suna kira daga waje a buɗe musu a bar su shigo shine lokacin nan mala'ika jibril ya ce mai inna rasul rabbika dan ya shigo ne ka kakkada mu manzanni ne na ubangijinka har abada ba za su isa zuwa gare ka ba shine abinda shi ibn kasir ya kawo yake cewa annabi wannan mala'ika jibril kai tsaye sai ya fito da ya fito ya ce yi ya bugi ya bugi ya bugi huskokinsu da fiffiken shi kurmi kai tsaye kowanne daga cikinsu kurmi ido ya shahe kowanne ya makabci shi ne idan muka koma cikin kamar ubangiji yake cewa wala qadra wa dubu an zaifihi fa qamasna a'yunahum fazuqu azabi wa nuzur lokacin da wa'annan mutanen na annabi lut suka nema su cimma bakin annabi lut yace kai tsaye muka umurci malaika jibril ya yi tsaye a kan siffar da ubangiji ya halicce shi suke cewa mala'ika jibril yana da fuffuke guda biyu ya ce da ɗayan fuffuken nashi da ya buga sai da ya samu muska kowa kowa kuma idan shi ya shahe shi ne da kwai riwaya ta mu'ammar daga katada daga huzaifa bin yaman yake cewa annabi ibrahim ya kasance yana zuwa ga mutanen annabi lota idan ya zo yana haɗu masa yake cewa shin ubangijinku ba ya hana ku ba akan abin da kuke aiwatarwa in kuka ci gaba da aiwatar da haka ba ku tuba zuwa ga ubangijinku ba tabbas uquba ubangiji za ta sauka a kanku shine zuwa lokacin da mala'iku suka sabko suka zo wurin annabi lo yake cewa ya kasance yana aiki a wata gonar shi da suka zo kamar yadda muka yi bayani da suka zo suka nema ya ba su bakuncin su ya duki karɓi bakuncin su yake ya amince da karɓar bakuncin su amma dai yake haɗi musu lokaci zuwa lokaci yana haɗi musu yana cewa wallahi tallahi shi bai taɓa ganin ba an su mutane fitinannun mutane mafi munin mutane a saman doron ƙasa kamar mutanen dama shi abinda katada ya kawo yake cewa ubangiji ya ba su umarni idan annabinsu ya musu shaida har guda uku akan abin da suke aiwatarwa kurin ku hallakar da su annabi loti yake ba su labari ai ga abin da yake wakaruwa mutane ne wanda suke bin maza maza su bi maza mata su bi maza mata su bi mata don haka mutane ne mafi munin mutane a saman doron ƙasa yana kaffa kaffa kadda su iso kadda su karbi kadda su yarda da karɓar bakuncin da da ya musu ƙarshe dai suka isa zuwa ga wannan mutanen yake cewa a lokacin nan matar shi ta huta ta shelanta musu ga abin da yake wa kanuwa a gina annablo suka zo neman su shine a lokacin yake ce musu haula ibanati hunna aqhar lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dayfi alaysa minkum rajulun rashid yana musu wannan kiran yana yana yana yana yana yana yana nema su ba shi lamani ya samu kubuta a gun wannan bakin nashi a lokacin nan mala'ika jibril ya nemi izini a gun ubangijin shi na ya hallakar da wa'innan mutanen kai tsaye ubangiji ya ba wa mala'ika jibril umarni a lokacin nan mala'ika jibril ya hutu a siffar shi ya baza fuka-fuken shi shi wanda yake ka ba da labarin ku zai faɗi ne mana yake cewa ai mala'ika jibril yana da fuffuke guda biyu yake cewa wa alaihi wishahun min dirrin wa alaihi wishahun min durrin manzumin wa huwa buraqas sanaya mala'ika jibril yana da wushiriya kuma haƙorin shi a tsire suke ko a shire suke tsaf kuma yana da wushiriya yake cewa wannan kan shi yace hubukun hubukun mislul marjan wa huwa lu'lu yace kan shi kai kaci kaci lu'lu'u ne yake cewa yana wasafa shi ko kuma a lokacin nan da mala'ika jibril ya ya bayyana a siffar shi yake cewa inna rusul rabbika ya kai annabi lu'lu mu manzanni ne da gun ubangijinka lan yusilu ilayka yace ba za su taba isarwa zuwa gare ka ba dan haka bari kofar ka shaha musu lafiya yake cewa imdi ya lutu ala gabi ka tahiyyaka ka bar kofar a lokacin nan masu aikin za su yi aikinsu a lokacin nan kai tsaye annabi lut ya gusa daga wannan kofar yake cewa mala'ika jibril ya hutu a siffashi yace kurum da ya buga fuffuken shi yace dukkan su suka kawo dukkan su suka suka koma suna makaki a lokacin da aka umarci annabi lut fa asir bi ahlika bi qat'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa fa'atak shine ubangiji yake bamu labari a cikin suratul hud falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa hiya min az-zalimin bib'id yake cewa lokacin da al'amarin mu yazo dan bayan ce ai inna maw'idahum subh alqawlin da aka musu lokacin asuba ne alaysa subhu bi qarib yake cewa shin wai asalan ba kusa bace ba to lokacin da alƙawalin ya zo ja'alna 'aliyaha safilaha kurmihe muka kihe ƙasar saman muka muka musu wannan wannan juyin waina a malaika jibril sai da ya ciccibo da ƙasan bakwai kurin ya juye su kamun a juye su amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud ko kuma an juye su sannan aka yi musu ruwa na daga duwatsu daga wutan jahannama sijilin mandud can da suka ce ubangiji ya ce sijilin mandud mandud shine ɗaya bayan ɗaya musawwamatar inda rabbika wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce kowace tana ɗauke da sunan wanda za ta hallaka da gun ubangijinta wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id yace kuma shi az-zalimi kullum mahallakar shi ba a nisa take ba zalunci duk lokacin da ake yin shi baya dorewa duk haukan mutum ka ba shi ɗan lokaci in yayi yau aka yi shekara ɗaya biyu uku hudu biyar yana yi wallahi ka ba shi lokaci shi dai ƙarshen zalunci wallahi tallahi ubangiji sai ya hallakar da shi wani zaluncin za ka ga ubangiji zai karɓi ran shi kuna kallo ba tare da ubangiji ya azabta shi ba to wannan mutumin ubangiji shi baya nufata shi da alkhairi wanda ubangiji shi ke nufata shi da alkhairi sai ya ukubanta shi a rayuwar shi ta nan duniya ko ya tuba ya dawo kan tarba ta gaskiya ya nema ga waɗanda ya zalimta su ya heme to wannan alama ce ta soyayya tsakanin bawa da ubangijin shi da zarar ubangiji ya yi da Allah wa da kai kana zalunci ubangiji ya kawar da kanshi a kanka ya daga maka kafa har mutuwa kana aiwatar da wannan zaluncin wallahi tallahi kama kanka kanci shi ne ubangiji a cikin a cikin a cikin hijir yake bayyana mana hijir ibrahim yake bayyana mana yake cewa wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu zalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhazu fihi al-absar kada ka taba tunanin ubangiji wai ya rabu kana akan abinda azzalimi yake aiwatarwa waye ya bashi dama waye ya bashi ikon yayi zalunci waye ya bashi lahiyar da zai iya zauwa ma har ma yayi zalunci ubangiji ne kada ka taba tunani in ya jinkirta shi bai kama shi ba ya muku yau ya muku gobe jibi ma ya muku kuna cewa Allah ya isa Allah ya isa Allah sakanta mana ubangiji ya kyale shi kada ka taba tunanin wai ya ci banza inna ma yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar ubangiji yana jinkirta mai ne zuwa lokacin da rana ido zaya ranar da idanuwa za su kahi akan kallon abu ɗaya مهطئين مقنئي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأجلتهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ubangiji yake cewa wai idan ya jinkirta shi kada ka taba tunani ranar da za a zo idanuwa za su kahin nan yana cikin halin haƙula'i ga azaba ga azaba ubangiji wanda har abada ba za ta bar shi ba wa anzirin nasa kai naka ya kai muhammad shine ka galgadi mutane yau mai atihimul azabu ranar da azaba za ta zo musu wannan azzaliman wannan wanda suka bin dokokin ubangiji za su ringa cewa akhirna ila ajalin qaribin ya ubangiji mana kadan jinkirta mana zuwa ga wani dan lokaci wanda yake dan kadan lokaci wanda yake dan kadan ka gani shekara 50 aka bashi an ba shi ararran shekara 30 an ba shi ararran shekara 40 an ba shi ararran shekara 90 amma dai bai yi abin da ake so ba a wannan lokacin sai yake cewa ubangiji akhirna ila ajalin qaribin ubangiji manan kadan jinkirta mana wannan mutuwa kadan meda ta zuwa ga wani dan lokaci wanda yake dan kadan nujib da'wataka za mu amsa wannan kiran da manzawo ya zo mana wannan kiran da malamai suke mana mu yi imani da Allah suna karantar da mu alqur'ani da sunna za mu amsa kira wa nattabi'ur rusul kuma za mu bi manzanni wannan kuma shi ya zo daidai da waɗanda ubangiji zai zo karɓar rayukan su za su ringa cewa ya rabbir shi'un ya ubangiji mana amida ni la'alli a'malu salihan takan yi ubangiji in yi wani aiki na gari na daga abin da na bari na daga dan abin da ya dan muna rana daga cikin yan kwanaka kalla ubangiji ya ce abu ne wanda bai yiwa li kulli ajalin kitab kowace rai tana da ajalinta an rigaye an rubuta shi ne nan yake cewa wa an zirin nasa yau mai ati yi muna kamun rai a zo a ɗauke ta kamun ka shiga halin jarrabawa ka yi ƙoƙari ka yi wa kanka an maka ne gaɗi kan da waye an zo ƙarshe ka ringa cewa za mu bi manzanni za mu amsa kira za mu bi manzanni a walam ta kunu a kasamtun min kablo malakun min zawa cin canda ba kayi rantsuwa ba kan a cikin cikin ma'ayyaka ka rantse kan ubangiji me yake bayyana mana قالوا شهدنا على قالوا شهدنا a cikin wannan yake cewa fitira wadda ubangiji wadda ya halice mu a kanta قالوا شهدنا قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين يجي cewa. za mu umarci ɗan adam waye ne ubangijinka za ya shilanta lalle ubangijin shi shine ubangiji Allah kaɗai yake cewa to mun yi haka ne an ta kudu yau mara kiyamata ina kunna an haza kadda ku zo mana ranar tashin kiyama ku ce kun rabka na akan haka shin can da ba ka rantse ba ka ce za ka duba ubangijinka ba za ka yi mai biyayya ba da ka zo nan duniya aka canza maka ɗabi'a wani ma'ahin shi ya canza mai yi hawi da ni ya auyi nasirani ya auyi majisani ko ya koma ba majusai ko ya koma kirista ko kuma ya koma ba yahudi a wannan halin kakkabar addini ta farkin da aka halicce ka a kan shi ce to a yanzu ba wani ba wani ba wata hujja da zaka ba wa ubangijinka wasakantum fi masakin allazina zalamu anfusahum kuma kuka zamna a gidajen waɗanda suka zalunci kawunan su wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim kuma labari ya ce muku yaya muka yi da azzalibai wannan bai kasance muku izina ba ku ci gaba da zalunta kawunan ku da zalunta al'umma shine yake cewa wannan ba an riga ya an kare وضربنا لكم الأمثال من بقى مكم مثالي قا فرعون قا هامان قا قارون قا قا قا متاني دبن دبن أبنجيز يا لا برتامو وقرشنسو قا إندس ككسنج يتي وقر مكر ومكر سن أي وتر ما كرتنسو ما كرتن أبنجيزي لمكن بلنكي إن ناسني وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال wannan shine ka'ida shine nan duk abin da suka sheke na daga ayansu to tabbas ubangiji ya riga ya halakar da su shine ubangiji ya tabbatar mana wannan shine makoma na duk wanda yake aikata irin wannan aikin mutumin namijin da zai ringa bi wa maza matar da zata ringa bi wa maza shi sun ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama riwaya ingantatta yake ce mana la'ana Allahu man amila amala qawmi lut Allah ya riga ya tsine wa duk wanda yake aiwatar da aiki irin aikin da mutanen annabi lut suke aikatawa shine namijin da yake zuwa namiji macen da take zuwa ruwa mace Allah ya riga ya tsine musu kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan kaba'ir manya-manyan zunubai wanda in dai za ka tarar da ubangijin ka da su to ubangijin ka za ya azabta ka da su shi sanya manya-manyan zunubai su haka ba a gafarta baka su sai ka nemi gafara a gurin ubangijin ka kuma duk wanda yake aikata haka to kowa ba a buɗe take ba saboda ubangiji ya baka labari guda biyu madama kana cikin lahiyarka madama rai bai zo gargada ba duk lokacin da zaka tuba ubangijinka zai amsha tubanka kuma yana jin daɗi da amsa tubanka kuma madama rana ba ta huto ba daga inda take faɗawa ba ubangijinka zai amshi tubanka idan wanda yake aikatawa sai ya yi ƙoƙari ya wannan akwai ruwayoyi wanda suke bayyana mana irin yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Ali bin Abi Talib ya kasance ma yana yana kona mutum idan ya ga yana aiwatar da irin wannan aikin na aikin mutanen Annabi Lota a gani da kai abubuwa wanda babu insaniya a cikin al'amarin babu mutuntaka a cikin wannan al'amarin shi ne ubangiji ya kare mana bayani akan su mun musu mun juye su mun musu ruwan duwatsu daga wutar jahannama kowanne musawwamatan inda rabbik kowanne da sunanka gashi nan wannan ga inda zai tafi kai har ma wanda ba sa alƙarya ubangiji sai da ya aika musu azabar su aka halakar da su aka huta da su wannan kuma shine sakamakon duk wanda ya bauɗe ya ƙi wa ubangiji biyayya akan abin da ubangijin shi ya umarce shi shine wa amtarna alaihim mataran fasa'a matarun munzari inna fi dhalika la aya wa ma kana aktharuhum mu'minin wannan aya ce gare mu izina ce abin dauka abin lura ne lalle ga abin da suka aikata kuma ga abin da ga sakamakon da ya biyo bayan su kuma kai ma baka yi karhin hakan ba a yanzu ubangiji yana iya kulla wani dutse daga wutar jahannama yanzu da sunanka duk inda ka shiga ne ya tarar da kai ya hallaka ka wannan bai shiga kai ubangiji ba ya sanya mu yi kokari mu bi dokokin ubangiji wannan shi ne zai zai sha makance mu zai ba mu lamanin samun rahama a gobe kiyama akwai riwaya ta abdullahi bin abbas hadisi ne wanda yake marfu'i yake cewa man wajtumu ya'malu amala qaum lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ul bihi yace idan zaran kun samu wanda yake aikata aikin mutanen annabi lutu yace da wanda yake aikatawa da wanda ake aikatawa akan shi dukkan su kashe su wannan ita ce doka ta shari'ar musulunci in dai kuka same su kurun ku kashe su an riga ya an karasa kaga wannan yana tabbatar maka lalle lalle lalle baya dacewa baya dacewa ga al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ringa aiwatar da wannan al'amarin shine sai annabi na gaba ubangiji yake cewa ashabul aika mutanen al'aika mutanen annabi shu'aiba shine idan ka koma cikin hud a gurguje mu dan takaita bayanin su ubangiji ya labarta mana wa ila madayana akhahum shu'aiba tabbas a garin madayana garin madayana ko annabi shu'aib da mutanen garin madayana dukkan su kabila ce ta larabawa kuma sun kasance mazamna garin hijaz kamar yadda ake bayyanawa babu wani annabi wanda ya zo a kalkashin ko daula ko kabila ta larabawa banda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi shu'aiba annabi isma'il annabi annabi shu'aib sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama in kasance mazamna garin Hijaz kuma garin nasu kusa da Sham yake ana kiran shi da Ma'an ko kuma garin Madayana qariban min Ma'an kusa da wani gari wanda ake ce Ma'an a garin Sham kabilar ko garin ana kiran shi da madayana shi sanya ubangiji yake bayyana mana tabbas mun aiko annabi shu'aib ga mutanen garin madayana shi kuma annabi shu'aib ɗaya ne daga cikin manya-manyan gari ubangijin shi ya turo shi shi san ya yake cewa wa ila madayana a can a cikin wannan yake cewa ila madayana akhahum shu'aiba ai su mutanen garin madayana mun aiko musu dan uwansu wanda shine shu'aibu shu'aibun nan da yazo yana umurtar su ku bautatawa Allah shi kadai kada ku hada shi da wani abun bauta kada ku tauye mudu kada ku tauye tiya da da da da da da ma'auni wala tanqusul mikyala wal mizana wannan shine abin da annabi shu'aib ya zo musu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ya ku mutane na ku bautata wa Allah ba ku da wani abin bauta kuma bayan ubangijin ku wanda ya halicce ku kage cewa kuma bayan haka wala tanqusul mikyala kada ku tauye ma'auni wal mizana da sikeli inni arakum bi khairin ya ku mutane na ni fa ina ganin ku da alkhairi fa ina ganin wannan rayuwar da kuke cikin cikinta rayuwa ce wadda take cike da alkhairi wa inni akhafu alaykum azaba yawmin muhit kuma tabbas ina jin muku tsoron wata azaba ta wata rana wadda za ta kewaye ku wadda za ta maka zobe ka rasa yadda za ka yi a gobe kiyama shine nan malaman tafsiri suke cewa inni arakum bi khairi tabbas ina ganin ku da alkhairi alkhairi shine ga ku da arziki na ubangiji inni akhafu alaykum azab yawmin azim wa ansu da kai rabi bin anas yake cewa tabbas ina ganin wasiyar da nake muku bautatawa Allah ku kadda ku tauye ma'auni da sikeli ina ganin wannan shine mafi alkhairi a gare ku saboda umarni ne na ubangiji in kun yi lada za ku samu aljanna shi za ku samu mujahid yake cewa inni arakum bi khairin lalle ina ganin ku kalkashin biyayya ubangiji shine mafi alkhairi a gare ku a rayuwarku kai abinda ubangijinku ya umarce ka shi ne mafi alkhairi a rayuwarka da kai kata da yake cewa lalle ka san da ubangiji ya muku na daga dukiyar da ya baku kun yi noma mai kyau kun samu amfani mai kyau su don me sanya za ku tauye mutu ai rashin tauyewa ka san rabon da ka samu ya yi maka alkhairi idan ka tauye to ka riga ya ka tauye albarkar da take ciki shine da kai zaid bin aslam yake cewa lalle ina ganin ku tsaya akan biyayya ta ubangiji shi ne mafi alkhairi kuma rishin alkhairin shine hallaka da azaba wa inni akhafu alaikum azaba yawmin yawmin muhit shine nan suke bayyana wa ya qaumi awful mikyala wal mizan bil qist ya ku mutane na ku cika ma'auni ku cika sikeli da adalci wala tabkhasu an-nas ashya'ahum kada ku kwange wa mutane kayansu ka tauye abinda ba haƙƙinka ba ka ce sai ka ci kamar yadda ubangiji ya haramta mana la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku da lalaci kurum wani dan kai karhin shi wani kurum dan zalunci ko dan bai ganin ka ko dan cin amana ka tauye duke shi kai ba bakere akan ta wala ta'thaw fil ardi mufsidin kuma kada ku ya tsanna a saman doron kasa ake cewa baqiyatullahi khairul lakum arzikin ubangiji wanzazze ne a gare ku in kuntum mu'minin in dai ku kun kasance mummune wa ma ana alaikum bi hafiz kuma ni ba wai mai kiyayewa bane abin da kuke ni dai na wa'in isar ne ba na zo in tsaya ba akan kasuwannin akan kasuwannin ku ba me ka sanya kai daidai ba kai daidai ba a'a ni mai hadi ni mai galgadi ne kuma ni mai albishir wa ma ana alaikum bi hafiz ni dai na wa'in isar da sako shi kuma wannan tauye mutu tauye sikeli tauye ma'auni wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake gadarwa al'umma azaba da kwari wailul lil mutaffifin kwari na azaba ya tabbata ga wanda idan za su yi awo sai sun sai sun tauye wannan kuma kakka ɗauka wai sai akan kayan maka duk abin da za ka yi in dai za ka tauye to kana cikin wailul lil mutaffifin in mu'amala za ka yi kaɗan danne kaɗan ɗan wannan dai kai dai ka ci wani abu a sama ba da izinin wancan ba da sanin shi ba to tabbas kai makara cikin wailu lil mutaffifin an baka ne kayan ka kaya sai ka ɗan tauye wani abu wannan bare ɗan tattara sun mata wallahi kana cikin wailu lil mutaffifin in wani hali ka shiga abinda mutum ya baka amana ce ka mai domin kayan shi in ka ɗauka wani na ɗauka in mai do maka ko kuma a wani ina so zan rage kowa da abin nan ya yi saura ga kayanka a ɗauka ba matsala ka ci abinka halak malak Allah zai sanya albarka a ciki kuma ita da ma ainihin kasuwa ko ainihin sana'a shine faɗar gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana duk wanda suka yi kasuwa idza bayyana burika lahum ma fi bai'ihima idan suka bayyana aka yi gaskiya iza sadaka wa bayyana suka yi gaskiya suka bayyana a wannan abin kaza za ka bani kai wannan abin gashi na tiya goma ne ba na sa maka tiya tar da rabi ba a tiya goma ne in na sanya in na ce in tauye to wannan tana iya kaiwa goma ko in na kun tsaye tiya ko kuma a sikela in na dan rage wani dan abu ko na dan kara mai iska ina iya samun tiya goma da zan baka ina iya samun in baka tiya tar ko a matsayin tiya goma a'a yayi gaskiya ya bayyana wani zo ka gani ma a hannun shi yana gani ya ce to buri ka lahu mafi bayayi ba Allah zai sanya albarka a cikin kasuwancinsu abinda ka samu riba ilimin da ka samu ubangiji sai ya sa maka albarka heta maka abinda mai jika goma bai da shi wannan kuma tsari ne na ubangiji shi ya san yadda yake al'amarin shi ya ce amma dai idan aka ɓoye aka ƙwange aka yi ƙarya ya ce to ubangiji zai zame albarkar da take cikin kasuwarsu daga wannan ba karamar asara ba ce ba shi ne nan yake bayyana musu kadda ku tauye kadda ku tauye mutu kadda ku tauye sikeli lalle kuma kadda ku cinye wa mutane kayansu kurum kada ka yi baba kere da dukiyar wani kuma kadda ku yaɗa ɓanna a saman doron ƙasa saboda tauye muddu da sikeli ɓanna ce a saman doron ƙasa wannan kuma su suka gadar mana su ne ake yi kuma dalilin haka ubangiji ya halakar da su amma dai kuma kamar yadda muke waɗi mu ba abin da muka bari mun yi wancan mun yi wannan mun yi wannan kuma nasin ma muna yi amma dai gata na ubangiji ga shi nan muna wannan duka yana cikin wani lulun kafafi dukkan suna cikin wailu lil mutaffifin sai in ya bar maka wana na dauka wana ina so haƙƙinka ne abinka ne ba wani wanda yake da hurumi a kan shi ko kuma ya kasance a'a a cikin tsarin aiki jinga aiki dama idan mai fintar ya zo robobi na shi wannan kowa ya sani abinda muka yi da kanshi al'ada amma in ba al'ada ba ce ba to wannan dama kaya na ne na zo kurum aiki zaka mu ne daidai da ɗigo ɗaya ka tauye wallahi ubangiji sai ya tsayar da kai ka bani kayana a gobe kiyama wannan shine tsarin shari'a ka yi gaskiya Allah sai ya sanya albarka gobe ma sai a neme ka amma dai da zaran ka tauye ko ka ce a barin ƙara mai ƙasa an rage wani abu wallahi haramun ka ce kuma kana cikin wailul lil mutaffifin duk wanda suka allazina idaktalu shine ubangiji yazo hidin ma ya ya kankare mana bayanin yake sai allazina idaktalu ala nas yastawfu idan za su auna to sun sanya sun rage ma'auni idan sun zuba maka ya sun kara maka ƙasa saboda su su samu wani abu daga cikin abin da abin da yake mafi amfani wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun idan kuma su za a ma fa suna nan tsaye sai an kara musu sai sun tauye a haƙƙinka ala yazunnu ulaika annahum mabawun shin wa'inda suke irin wannan kwangin a wurin aiki wurin sana'a shin suna tunanin a gobe kiyama ubangijinsu ba zai tayar da su ba ya tambaye su akan haƙƙin mutane ba sun ya matsala ce ba karama ba dalilin wannan ba aka halakar da al'umma ala ya zunnu ula'ika annahum mab'uthun yanzu mun karanta min zalunci ubangiji yake cewa wa sakantum bi masakin wa tabayyana lakum kayfa fa'alna kaga abinda aka yi wa mutanen annabi shu'aibu dalilin rage muddu da suka yi kai ba ka dauki izina ba ba za ka kiyaye ba kana tunanin ba wata rana wadda za a tsira ka da kai da wannan mai kayan a tambaya wallahi su da yawa na game wannan sha'anin ni dai ina barwa Allah amma dai abin mamaki yake bani kana tunanin wai a gobe kiyama ba za a tsira ka ba Allah ya datar da mu lokacin namu ya ja iya tambaya daga na'am ban ji ba ya baka ka tafi ka yi kasuwa shi ga abin da yake so ya baka ga abin da shi yake so ka kawo mai ai kasuwa ce sai ka taye ka samu sama da haka abin da yake sama da naka ne ba wani haramun a ciki shi ya baka lamarin ka taye ka yi kasuwa ai ya sani ai takan yi ka samu sama da haka ko ko kawalin ka kudin shi shi ko ga abin da yake so wani amsa ka taye ka kawo mana kaza ka wuta ka taye ka ne mai saya kai dillalancin ka ka samu duk abin da ya dauki wannan shari'a ta halatta mana yin dillalanci amma dai ba tare da zalunci ba shine ka samhan idza ba a samhan idza ishtara hali na mummuni a kasuwa shine idan ya tafi saya idan zai saida yana daga kafa idan kuma zai saya yana neman sauki a mu ma zuwa zamu mu saida dan imana afuwa kuma kasuwa ubangiji ya halatta mana riba ina iya sayan wannan abin jikka goma in ce wallahi ban na saida shi sai miliyan guda inda rabona sai in samu na san wanda zai sayan yana da ƙarfin da zai saya haka amma dai in misalin naga irin wanda za su sayan irin daidai ƙarfi na ne to kai ka daga musu kafa ka ringa la'akari waye ya zo saya wannan kuma kasuwa an baka dama a halallahu rubai wa harramar riba shine kayi nayi ne wanda ba a halatta ba kayan wani ne ba naka ba kai bakka da shi ka zo ka yanka farashi ka tai ka ɗauko ka zo ka saida a'a wannan bai halatta a wani banda da kayan nan zan ta yi in so in sida maka ko kuma a zan ta yi in karɓo a wurin wani in zo in sida maka nawa ka saya kaza na saya gaskiyar nan ita ce ake nema ita ce ake wa a'a banda da zo mu ta in kai ka in ka kai shi aka saya wancan in ya ɗauka ya baka wani abu wannan halaka in ka ne ka ci shi ma in ya baka wani abu halaka in ka ne ka ci wannan ɗan abin da ka samu wallahi ya yi maka alkhairi ka same shi ɓangaren haram inda za mu kiyaye wallahi tallahi aljanna a kusa muke da ita in kuma ba mu kiyaye ba to tabbas akwai ranar da za mu tsaya duk wanda ka zalunta duk wanda ka cuta to tabbas za ka mayar mai da haƙƙe shi in saniya ka cuta ka cuci mutum da ita to sai ka yi gammanta ka kawo ta gaban ubangiji in ƙasa ce wannan daidai ɗani guda sai an ciccigo ƙasan bakwai a rataya maka a wuyanka ko a maka gammanta ka kawo ta daidai da ɗani guda kaga abin ba ƙarami ba ne ba sammawa ya yi ƙoƙari ya wa kan shi gata yi wa kanka gata shi ne ka kiyaye dokokin ubangiji duk abin da ka gaba ka samu ba a rayuwar nan ba dama ba a rubuta ba za ka same shi ba duk abin da ka samu ɓangaren haram to ka tabbata dama arzikinka ne ɓangaren halaka inda ka haƙura da ka same shi wannan shi ne tsari na ubangiji gaggawa da ɗan adam damuwa kulikal insano a jula gaggawa ta mu ita ce kai mu abinda ba abinda yake inda za mu haƙura mu same shi bangaren halaka yin wuce a tunda ya zo kurin bar mu bar mu ɗauka mu wannan so nawa wanan zai yadda ko wanan zai taho wata haraka za a yi ta wadda haƙƙin wani ne za a ce ko zaluncin wani ne za a ce ya ce a shi baya ciki zaka ga an tafi an dawo ta dawo kan shi harakar kuma shi zai samu linkin riba linkin balinkin a kanta ka ɗauki ɗan ƙaramin takdiri wanda zai tsinci kuɗi ya ce a baya ce ba maidawa zai in ya maida in zaka ga sakamakon da zai samu wani ya yi abin da zai samu na kuɗi wani alaƙa za a ƙulla mai kyau a zuwa a wannan inta Allah ya datar da mu abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayen mu da kakannin mu da malumman mu Allah sanya aljanna ita ce makomar su ita ce makoman mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke bar adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana shi Allah mana albarka yi wa zuri'an mu albarka ya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka ya yi wa kasuwancin mu albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك